بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني maza a cikin kuma ɗaya fiskina yana lalata ya sama wanda aka aiki shi ne sun da Allah abu da aiki sarga yake إني أخاف أن يبتل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آه، باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، الحمد لله من ساكي دعوة شيء قبل أن نكرتو na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a kowane lokaci wanda a yau ma Allah sake dawowa da mu sake mu ci gaba inda muka tsaya wanda mana na a cikin wannan sura ta suratul ghafir ah, wanda kuma jiya mun fara karatu ne akan kissar annabi Musa alaihi salatu wassalamu da shi da Fir'auna ah, wanda mun fara to sai lokaci yayi ba a ah, sai muka kwana wanda jiya mun dai dan karanta ainihin ita kissar a dunkule an ji abin da ta kunsa da kuma abin da ya rage shi ne a yanzu ayoyin ne za mu karanta kamar yadda mun ka yi su ajiya to shi ne za a bi su ɗaya bayan ɗaya sai a karanta wanda a in ba a manci ba ga ayar da muka kwana gare ta wanda shi annabi musa din alaihi salatu wasalamu shi fir'auna sun fara magana cewa ai watan shi fir'auna yana magana cewa a kashe annabi musa saboda yana ganin cewa in ya bar annabi musa shi abin da dalili ne wanda ya sa ya kasu a kashe annabi musa wai kada bashi wato shi ne saboda yana gudun wai ya canza masu addininsu wato shi ne canza masu banu isra'ila addininsu sannan wai yana jin tsoron ya bayyana da banna ga bayan ƙasa shi fir'auna wai shi yake jin tsoron annabi musa bayyana da banna ga bayan ƙasa haka shi yasa yake son a kashe ka san dama a duk lokacin da aka ce wannan shine mutum ne mutumin kirki na kwarai mutumin Allah mutum mai gaskiya to shi kuma wanda abba mutumin Allah din ba shi abin da yake ta kallo kuma in yana son ya amfani da wata farfaganda misali don ya ya ga bata wancan sai ya nuna cewa shi wancan shi ka da shi ka banda ga bayan kasa to irin cicin Fir'aun da yake sai yake nuna cewa ai shi watan a annabi Musa wai zai bayyana da banda a bayan kasa shi yasa ya ce mashi wa an yuzhira fil ardi fasada wanda yace inni akhafu an yubaddila dinakum wa an yuzhira fil ardi fasada ina jin tsoron wai ya canza muku addinin ku ya bata musu addini kenan sannan kuma ya bayyana wannan a bayan kasa shi ya kawo gudu to shi ne sai a waƙala musa to shi ne sai allah mara yake ke cewa sai shi kuma annabi musa sai ya faɗa sai yake cewa in ne autu bi rabbi to ku sani ni kam ina neman tsari ga ubangiji na ko kuma ka ce na nemi tsari ga ubangiji na wa rabbikum kuma wanda shine ubangijin ku min kulli mutakabbirin daga dukkan wani mai girman kai wani dan girman kai da dagawa wanda la yu'minu bi yawmil hisabi wanda bai imani da ran tashi alkiyama ba wato nan kaga shi ne Musa kamar yana yin addu'a ne kuma yana sanar da su cewa to shi ya riga ya addu'a kuma ya roki Allah saboda ka Allah ya ansa kuma wato yana nufin ya gwada ma Fir'auna duk irin abin da ya gani yayi shiri da shiya na makirci na tajin da yake ganin wai zai iya cutar da shiya to ya sani shi ya riga ya roki tsari ga Allah kuma Allah ya tsare shi wato duk wanda yana karantar da muke nan kai ma mutum ya zama yana neman tsari ga Allah daga dukkan wani mai girman kai wani mai sharri wani mai makirci wani wanda ka yake maki duk dai koma menene saboda shi wannan wa wato dole ne mutum ya zama yana cikin matsari ga wannan saboda in ba manci ba wanda a shugaban halitta gaba da shi na ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga amma shi kai ne Allah madaukakin ke umurci cewa ya rika yin addu'a ko ciki wa min sharri hasidin zaka ko kula wajen farki min sharri ma khalaqa cewa Allah ka tsare daga sharri duk abin da ya halitta shi Allah tsare daga sharri ne kaga manzo Allah ne Allah ce zika wannan addu'a min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idha waqa wa min sharri nafaza da bilo kaddu dai irin sharrin masu sirci sirci masu tsafe tsafe masu menene duka sannan kashe wa sharri hasidin idha hasada da sharri masu hasada kaga ashe kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shugaba gaba ɗaya to Allah ya ce shi ma ya rike wannan addu'a to ai amma ka san dai misali shi ba don shi an gace ba ko ka san dai koya wani da ba an kai wannan din saboda me saboda kasancewar ai shi Allah madaukakin ya riga ya ce ko shi in naka fa naka mustazina Allah ce dama mun isan maka manzo Allah mun isan ma daga duk wani wanda zai maka izini wanda zai ma rashin kunya wanda zai ma abin da ba daidai ba to mun riga mun isan maka daga gare shi ba zai iya maka komai ba amma kaga abin da yasa yake yi din to yana yi ne domin ya koya mana wato shi don mu koya ya zama muna aikatawa to dama shi ne yake cewa wato to shi ne na anayi musa da yake cewa inni utu bi rabbi saboda ka ni na ne tsari ga ubangiji na wanda kuma da shi ne ubangijin wai ma'ana shi ne kakar da auna duk da yake bai imani ba amma da shi anayi musa yana fara masa to ubangijin na mu mutum ubangiji guda ɗaya kaga haka guda yana gwada ta cewa wato abin da ake ciki din shi Allah wadda kusa su yadda ya fi anayi Musa har yanzu to shi ne dai ubangiji da suke aure din ba ga kadai su dauka cewa ai sai su kadai ne watan a da an sun kai imani a har su da aka kafirai din to su sani ba su da wani ubangiji sai shi Allah madaukakin sarki din shi ne ubangijin nasu wanda ko ba su yi imani da shi wato shi ya halice su kuma shi ne yaka ba su kuɗi yaka ba su lahiya yaka ba su abinci yaka ba su komi da komi daga shi Allah madaukakin sarki da ma ko da wanda ya imani da wanda bai yi imani ba to duk da shi ne shugaban nasu shi ne ubangidansu kuma shi ne mai ba su komi da komi to shi ne ke sa naka ina da matsayi na yin tsari ga ubangiji na kuma ubangijinku min kullum mutakabir daga duka wani mai girman kai saboda haka yana kaga wannan lokaci kowa shi ma sai ya zama yana da matsali daga sharrin mai girman kai sharrin masu sharri sharrin dukkanin kowane irin sharri baki muna fatan Allah ya kare mu daga sharrin dukkanin makiya na zahiri da batini don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ke cewa wannan din da wanda la yu'minu bi yawmil hisabi bai iman da ranar hisabin nan ba tunda kaga shi fir'auna ai bai yadda za a yi hisabi ba ma gaba ɗaya saboda ka shi gane yake tashi alkiyama nan da ake cewa ai ya an mutu za a tashi za a yi kaza shi dole gane yake labari dai kuro to shine yake cewa wannan bai imani din ba to sannan wa qala rajulun wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب
to shine sai wace wa qala rajulun to ana nan sai wani mutum wato saboda cikin fada ta fir'auna akwai wani mutum ne ciki wanda yake shi kuma ah, amma mumini ne sai dai yana koyi imani da shi fir'auna bai sani ba shine Allah ya wa qala rajulun sai wani mutum yace wanda yake shi wannan mutumin muminin mumini ne shiya min ali fir'auna daga cikin jama'ar shi fir'auna din wanda wasu na cewa ma shi wannan mutumin ah, kamar dan ammin fir'auna ne abinda ammi wato wai kamar wan baban mutum ko kanin baba ne shi yake ci ma'ami to wai shi dan dan uwan baban shi fir'auna ne shi wannan mutum wanda yake mai koyi imani na shi din to shine ake cewa watan a wannan mutumin ya ya ya wato yana koyi imani duk da yake wasu malamai suna cewa daga cikin banu isra'ila ne amma dai ana cewa dai ba daga cikin banu isra'ila bane daga cikin shi jama'a ce ta fir'auna din domin ana cewa cikin shi fir'auna din iyalan nashi din gaba ɗaya mutum buɗe ne sun kai imani daga shi wannan mutumin mu'minin ali fir'auna din sai kuma asiya mata shi fir'auna din wannan gana su mu'mine ne masu imani kaza shi yasa ita sai ita asiya ga ga ta dama Allah madauki sarki ya bayar da wannan matsayin wa'azi wurin a sani cewa idan mutum yana mutumin banza amma yana da mata ta kware mai imani mai aiki na Allah amma shi kuwa mutumin banza to in an ka sai lahira wa in da ya aiki shiga wuta to raba su za a yi ba don shi wuta za ta yi aljanna ita kuma tun daga shi aika fir'aun da shi da asiya mata shi don ita ka san ba ma aljanna za ta ba ita ta wuce aljanna a to ai ita matan manzo Allah ce aljanna din to na magana kace tana aljanna ita ai in kaga an wuce aljanna gogo tun da ka san ba ka cewa annabi shi aljanna za a sa shi to kai ka shiga aljanna kuma shi ma ya shiga aljanna daidai kuke amma malam sai zaka ji shi da yake cewa nabiyul lahu a'lal jinani mufawwu shi saman aljanna ta an masaukin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kagan to ita mata maza Allah ce aljanna da ita Aisha to kaga wai don Allah ya gwada ma cewa ita mace in ta yi mugun aiki mijin sai na mutunin kware za a raba ita ma ta yi wuta ya yi aljanna shi ma Allah ya bada misali su alkurani domin akwai matar annabi nuhu ga ta ita ma mutunin banza ce karshe ita ma wuta za ta shiga ga annabin Allah mamijinta aljanna zaya kaga wai ashe kenan don mace da sani don tana aure wani mutumin kirki mutumin Allah bawan Allah mai daraja wajen Allah amma ita kuma ba ta da mutunci ma'ana ba ta da addini to ta sani aka ta da hararraba za a yi hau amma in ta yi aiki mai kyau sai dai cin mai abata yi ba to yanzu a za a yi kaga ka'ida misali tun da dai kowa an ce daidai aiki ne da kuma daidai da za a shi aljanna to kaga yanzu kai babban mutum ne mai daraja kwarai da gaske to sai ya zama ka samu matsayi sosai a wajen Allah to kaga aljanna kama ya karama bace ba to ita kuma ta yi aikin na kwarai amma sai dai bata cin maka ba to yanzu ya za a kuma ga an ce mutum mata ta tana duniya Allah ya ma ita ce mata ta shi din to na wajen ita sai a mata promotion sai a kara mata matsayi sai a kai ta inda kake din yawwa in ta amma in bata yi bane tun farkon na kware ba to shine abba zai abun ba zai yi ba to in kuma dukkan su gaba ɗaya sun ka aikata mugun aiki sun ka zama duka tare gaba ɗaya kuma duk wutar su gaba ɗaya su shi zaka ji Allah ke cewa usulul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahaduhum ila siratil jahim Allah ke cewa dukkan da waɗanda sun ka kafirce din nan da su da iyalansu gaba ɗaya duk a tara su gaba ɗaya cikin wuta to kaga wannan shine ita asiya da masu ne waɗanda guda biyu da asiya da shi wannan mumin ahli fir'auna din su ne waɗanda an masu imani cikin iyalan shi fir'auna din wannan kuma shi yasa akwai wanda malamai suke cikawa yana jin imamu qurtubi na a tafsiri ne da shi ma shehu ibrahim radiyallahu anhu ana shi tafsirin cewa sun kawo cewa wato akwai manzo Allah sallama ya faɗa cewa dama siddiqai guda uku ne yace daga cikin siddiqai din shine akwai habibun najjar muminu ali yasin wato shine wanda mun karanta shi a cikin surtu yasin da mun karanta tafsiri can baya wanda mun karanta shi ma wanda shi ma haka yazo ya tama mutane shi ma wa'azi irin wa'azin da za mu ji nan wanda shi wanga muminu ali fir'auna ya tsawa su kai wa'azin to shi ma ya mutane shi ya shi an na farko sannan ya ce wa muminu ali fir'auna sai wanga muminu wanda a cikin gidan na fir'auna ma ya koyi imani na shi din sannan na uku ya ce wa salisu abubakar siddiq na uku shi ne sai abubakar siddiq ya ce kuma huwa afdaluhum shi sana baka su duk umaru ya waɗancan ma girma habibun najjar da muminu ali fir'aun sannan da kuma wata shi sai da baka su duk to wannan shi ma za mu ji irin abin da shi wannan muminu ali fir'aun da yake faɗa yayin wanda yake cewa din za ku kashe mutum kawai da ya ce yayi imani da Allah ubangiji to shi ma sai na baka su duk shi ma ya manzo Allah haka nan sallallahu alaihi wasallam domin an samu wani kafiri la'analle wanda yake cewa ukubatu bin abi mu'ayyid wata rana manzo sallama yana sallah ya zo yayin manzo Allah abuwa wasu wanda ba su dace ba wanda ba su ba da daɗin faɗa dai ƙarshe sai ka sai na baka sadiku yana fitowa isku abinda yake faruwa wanda shi ya zo ya tunkuɗe shi wannan kafirin wata bin abin ma'aidin yake ci mashi yanzu a ta katulu na rajulan an ya kuna rabiyar lahu kawai sai ku ce za ku kushe mutum na ɗaya ce allah ne ubangiji ne to shi ne kaga shi ma ya faɗa yana abin da waga mumin alif rawar da ke na yi faɗa to shi ne ake cewa daga shi su uku da ne watan shi wannan ne ya mumin alif rawar da kuma mumin aliyasin din da kuma shi sai na baka sadiku radiyallahu anhu din wato shi ne a wato rajulun ke da mumin wani mutum wanda yake waƙar rajulun mumin sai wani mutum wanda yake mumini wanda yake mai imani ya yi imani shi da ne musa yana kuma cikin fata ta firawun da ne to shi ne wanda yake cewa da aka sai yake ci masu yanzu shin yanzu ku a takatulu na rajulan duk da yake shi wannan ne a muminin alif firawun da ne da yake tunje ma ya kamata ce mun kwakwa shi misali cikin wancan kisa da muka faɗa na cewa kusan ai sadda mun kai magana gaje cewa ita mahaifiyar annabi Musa din lokacin ta haife shi Allah madauki suke ba ta umarni cewa ta ta je ta ta sa cikin akwati to lokacin da za ta nema akwatin ya kamata mu ya an kai wurin sama akwatin an samu gugu to shi ne saboda haka lokacin ta zo wajen neman akwatin shi wannan mutum da kace mu'minu alafiya fir'auna din shi kahinta ne da bakocin to yana yin akwatai gare shi ta zo wajen akwatin da so ya mata ta sayi sai ya tambaye ta me za ta da shiya shi ya nuna ma ba zai mata ba sai ta faɗa mai wani zace to sannan sai ta ce mishi wai tana son za ta sa wani jariri ne amma dai ya koyi magana kai faɗa ma kowa to lokacin da ta faɗa mai shi kuma baki ne sake sai zaburo to gidan fir'auna ya to ya bada labari to ga ga abin da ka faruwa lakan ga ga wanci ta zo ta taci magana akwatin za ta sa jariri ciki to kaga tunda shi fir'auna da ma cikin jarire kai a yanke kaga ai da abun ga wani iko na Allah shi ko da yake kamar yadda muka faɗa shi Allah in ya tashi yin abu ne ba ruwa ne ne sadda kaga tunanin abun bai yiwuwa sannan Allah zai yi abun nashi to ana yi annabi Musa shekarar ga ta haihuwa kuma yanzu gashi an tobe da akwati kuma ga wanda aka bera kwatin gari kuma dan fada fir'auna ne kuma to shine ya zaburo ya toye faɗa ma fir'auna cewa ai ga abin da ka faruwa da ya zo shikenan sai Allah kurta da shi kasa magana shikenan an kai an kai ya kasa magana shikenan da ya tace kuma da ya tace kuma shikenan sai baki da dawo da halau ya sake dawowa kuma da tun da ya baki ya buɗe da halau sai sake dawowa kuma da ya bada labarin nan ma ya sake kurin cewa gashi ya zo gaban fada sarki ya zo ya nuna akwai yana da bayani kaga ai sarki ma ta an saurare shi a jami'i zai cewa kenan to shi ma da koma ki karkun cewa ya dawo haka na uku da wanda ce kai a ba shi kashin garma hukaci ne da hankali shikenan karshe da labari bai bayan zuwa to shikenan to shi ne sai zama to shi da alai musa ya bayar sai imani da shiga to shi ne wanda ake cewa shi ne muminu alayi muminu fir'aun kenan a to shi ne shi ne wannan kenan wanda wasu na cewa haskilu a sunan rasu kuma suna cewa shama'anu a sunan shi ko haskilu ko shama'an wallahu alam dai duka da malamai su faɗa haka nan to shine yake cewa yanzu shine yake cewa qala rajulun wani mutum sai faɗa mu'min wanda yake mu'mini min ali fir'auna daga cikin jama'a shi fir'auna din wanda ya katuma imanahu amma yana boye imanin shi wato bai bayyana imanin shi ba yana boye shi sai yake ce masa shin wai ku ataqtuluna rajulan yanzu za ku kashe mutum an ya kula rabbi Allah don ɗaya ya ce Allah ne Ubangiji na kawai shi ke nisa ku kashe shi saboda shi fir'auna abin da ya kaso da dole a ce shi ya Allah shi aka bauta ma to shi ne sai ya dawo gani cewa to yanzu kawai yanzu tun da shi ya zo don ɗaya ya ce Allah Ubangiji ne kawai sai a ce a kashe shi sannan bayan wannan kuma wa ƙarja akun bil bayyinati haƙiƙa ya zo muku da hujjoji mabayyana waɗanda suka tabbatar da cewa Allah ya aiko shi tun da ai an ga hujjoji mabayyana ko tun da an ga abin da ya faru jiya din tun daga sanda da aka ji wata zama ciji wanda an ji ira abin da ya gudana wanda fir'auna shi ke da sai da ya tsorata hirgita hankali ya tashi to kaga sun ga hujjoji kenan bayan kuma irin ayoyin da shi annabi Musa da ya zo mashi da shi dai dai mun kai kamar da mun kai bayani jiya to shine wakar ja akun bil bayyinati gashi hakika ya zo maka da hujjoji ba bayyana shine mu'jizoji a wanda suke zahirati mabayyana me rabbikum daga wajen Allah ubangijinku sai ya ci gaba da ce masu ya ce to ku sani wa shi wannan mutumin wa in yaku kadiban in ya kasance makaryaci ne to ai fa alaihi kadhibu kada tana gaji ko kada shi da kayace mana kaga na misali yana son to abinda ya kaso gwada musu to su kyale shi mana in haka su yadda ba su yi imani ba su kyale shi mana ya addini ne kaso hana shi shine wa in yaku kadhiban in ya kasance makaryaci ne fa alaihi kadhibu to ai ƙarya tai tana gare shi mana bai abinda zai samu wa tai na sakamako na ƙaryata shi ai shi ne samu ba kuwa sannan wa in yaku sadiqan kuma in ya kasance in mai gaskiya ne shi fa to ku sani yusukum ba'dul ladhi ya'idukum sashin abin da ya muku alƙawari na azaban siyasa ne in dai gaskiya gare shi saboda haka shine ya yusukum ba'dul ladhi ya'idukum sashin abin da ya muku alƙawari bihi da shi ya min al'azabi na azaba zai same ku ajila kuma cikin gaggawa zai same ku dinku sannan wato kaga nan kenan yana gwada mu cewa dai su sani ko dai su bashi addini ne don haka an ka bashi addini ne to shikenan ya rage gashi in ma karace da kai ne za ta karewa in kuma yana da gaskiya to tun da ya ba da labarin cewa akwai azaba za a yi kaza to ku sani wasu ta zo kuma cikin gaggawa shi ne ka ba su wannan labari ya ce kuma a sani inna Allah haƙiƙa Allah maɗaukin sarki la ya hadi man huwa musrifun kazzabun baya shirye da wanda yake musrifun mabannaci shi ne ma'ana mushriki mai bauta wani wanda ba Allah ba kenan kazzabun wanda yake makaryaci shi ne mai kirkirin ƙarya da Allah ƙaryar nan ko ya jingina ma Allah saboda kasan shi ƙarya wato dama mummunan abu da shi zaka ji Allah ce baya shi da mushriki wato musulmi mabannaci ko makareci wato saboda malamai suna cewa ita ƙarya ita ce mabudin dukkan shirruka gaba daya shi yasa wata rana wani mutum ya taba zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce to wai shi yana so ya musulunta amma sai dai abu da an matsala shi addinin musulunci akwai wasu abubuwa da ya hana su yace shi da na farko yace barawo ne shi ya amma ba bai iya bada satan nan kuma ga musulunci an ce haramun ne a yi sata shi ko ga shi bai iya barin sata kuma yana sun musulunci na ɗaya kenan ya ce kuma shi ga shi mazinaci ne shi ya kuma bai iya barin zinan nan kuma ga musulunci kuma ya ce wai shi a bazina kuma yana sun musulunci sannan kuma shi mashayan giya ne kuma amma matsala sai dai gashi addinin musulunci an ce haramun ne a shagiya kuma shi kuma gashi yana son ya musuluntar nan sannan kuma shi gashi makareci ne kuma ba ya bari kayan nan kuma ga ya addinin musulunci ya hana yin karya kuma gashi yana son ya shiga musulunci gashi ya za a yi wasu ya zo da manzala shi yanzu wato shi fa yana waɗanda abun bai fa ya su amma kuma fa yana son musulunci kuma ga musulunci ya hada su gaba ɗaya to lokacin ne sai manzala talaba ce mashi to gaskiya ne to yanzu abin da za a yi ka yi kokari sai ka bar guda cikin su kawai in ka bar guda to ba matsala saura sai ka ci gaba da yi kawai shikenan to shine sai maza la ce mai sai ce to yanzu za a yi na sai ce to yanzu abin za a yi ka bar ƙarya ita kadai saura kawai ka ci gaba da yanzu sai ka musulunta shikenan tunda shi yana son musulunci kuma ga musulunci ne ya haro daga abubuwa to shine sai ce saboda haka to shi yanzu ƙarya to ya ce to ya yarda in dai dan guda to zai dan daure za a gwada gane zai kokari ya gani shi da zai guda ce zai an ka ce bari ciki amma dai ya ci gaba da shan giya tai ya ci gaba da zina tai ya ci gaba da sata tai kuma ya ci to ya yarda sai ya musulunta din to shine bayan ya musulunta an ci gaba da musulunci da to kaga zai ci gaba da jabuwa na kaba'ira to sai ran nan sai ya zo zai sha giya lokacin da zo zai sha giya ya zo da kwalba ce ta giya zai sha to sai ya ɗauko ta zai sha sai ce to sai wani tunani kuma sai ce yanzu abin da ya kallo dai ga shagiyan nan abu yana tsoron wasu abubuwa na farko da yana gudun wata rana ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu tambaye shi labari in suna hira misali ya magana shan giya ta shin ana na ana yi kuku an bari in ya ce mai yana nan yana yi to ana yin asab a mai hukunci wani ya sha giya kaga bulala ta mana aka da shan giya kuma ya ce to kuma sannan in ya ci gaba da shan ga in kuma annabi ya tambaye shi kana nan kana shan giya ce mai a'a shi ya bari kuma alhali bai bari ba kuma ya karya kuma ga shi ya alƙawari bai karya karya sai ce to bari da ya hankali wata giya sai bata sai dawo ana nan shi ma wani lokaci sai ya zo shi ma har yanzu zai zai zina shi ma gashi ya shirya ya zo da matar da zai zina da ita to a lokacin sai ya yi tunani kuma ya ce to yanzu har yanzu shi ma dai wata matsalar kada ko ya zo wurin manzo Allah sallama in ya zo wuri ne in suna tattaunawa suna magana da shi ya ya tambaye shi ya magana zina ana na ana yi to iya ce yana yana yi wa hukunci za mai ya zina in kuma ya ce ya bari kuma ga ya bai bari ba ya karya kuma ga shi ya alƙawari bai karya karya ya ci ita ma dai bai zai bari shi ma an ka taika sata shi ma ga ka lahiya lau ɗauka ɗaya za a yi a ci gaba da abuwa shi ma yawan gato na to in wani ya zo wurin manzo Allah haka ta faru ga abin da zai biyu baya to ranar sai ya zo wurin manzo Allah sallama ko da ya zo yana zuwa sai mazalla ya murmushi na kallo na yi dariya ya murmushi ya gasa shi mazalla da ba dariya sai murmushi ne ba dariya ka irin ta kirkatawa irin wanda baka yi ba murmushi ya kai sallallahu alaihi to shi ne sai ɗaya na suna gama irin mazalla sai ɗaya cika ya ce mazalla to na gane kai ne babban likita da kai ya ce ka bani magani guda biyar warkar da ciwo na gaba ɗaya wato wai cututtukan na shi ne da satar da zina da shan giya da ƙarya gaba ɗaya ce gashi yanzu ka bada magani guda na barin ƙarya amma duk yawan maganin su gaba ɗaya to ashe kaga kenan ashe ƙarya ita ce babban matsala ba abin da ba ta iya kawo ita ƙarya ɗin kuma ita ƙarya inda matsalar ta shi abin da Allah ke cewa ala la'anatullahi alal kadhibina shi Allah cewa ya tsini ma wasu ƙarya albarka duk makareci Allah ce ya tsini ya albarka amma yanzu ka ƙarya na ta zama arfa ko ba ta da wahala yanzu kan gaskiya sai ka ga kowa ya kai da wanda aka tunane da wanda ba tunane ya kowa ya kai balle yanzu ta zamani ma gaba ne gaba ne ko tun ga ta zamani ne yanzu yanzu yanzu kila kana so ku haɗu da kai da wani mutum shi yana so ku haɗu kai kai ba ka so ku haɗu da ya kira ka abdullahi wani kana yana sallah to zaki wannan nahi tunaye ku so kila kuma kana gari zanne ko ka ga ai ƙarya tun da wani to ka gani a to shi da ne gaba yanda aka taɓa yi da wani wai sai yanzu wani ne ya zo nema ne sai ya zo ofis ɗinsu bakin ofis ɗinsu sai ya zo sai kira shi kawai ya ce abu da Allah wane kana ina so in gani ka sai ce ah ka ya ce ai wallahi ai yana kan haya gashi ne kama haya zai je Kaduna shi ko gane bakin ofis ne sai ce ah ya ce to amma ai ko gashi kuma gane bakin ofis ɗin ga mota kana ma ina gani na wurin eh to to shi ko da gaka nan sai mai irin abin da faɗan kuya gaba shi da hauka ka gane sai ce to don ubanka ka san mota ta nan ba ka shigowa sai ka ce kana kira na ce kaga kaga nan ya mai karya abinda ya bai su su hadu ne ka fahimta to amma da ya tar da shi ya gano kuma yanzu ya gane tun daga mota sai ka shiga mota sai fa ya ci mai shiga yana kaya zuwa kaduna to shi yasa sai shi kuma ya faɗa koya gaba shi da hauka gane sai da ya maɓace shi tukun sai ya ce to me yasa ba ka shigo tun da ka san ga mota ta wuri to kaga to kaga irin wannan gashi nan kai yake ne ga sunan dai kala kala wanda ba su da iyaka wanda an ga tarsa an kariya shi wannan ne ba adadi wannan to kaga to duk irin wannan ne daga sunan daban-daban ƙarya da kuma ita inda matsala abu yake mai muni shi da wanda babban mutum mai daraja wajen Allah da ma wanda ba kowa ba bai daraja wajen Allah in kan mai ƙarya akwai musiba akwai haɗari ba ko wanda ba kowa bane haka kawai dai ka kira mai ƙarya ka mashi shi yasa ka ji manzo sallama ƙaryan nan bai dauke ta da wasa ba ko kadan shi yasa ka je ki cewa ma duk wanda ya kuskure mai ƙarya man ka zama alayya muta'ammidan falyatabawwa mar'aluhu minan nar yace duk wanda ya kuskure mai ƙarya da gangan ya ce na ci amma kuma ban ci ba ya ce to da an ta yi lahira ce kan ma tsajar hisabi kai tsaye ya tayi cikin wuta a share wuya zanne ne kurum kan ma to ai abin da ya sa kaga yanzu ya tsajar a kai shi ai ka san dai ba da arziki za kai shi ba ko yau wato gane kai kai ne da kai da tumar goci to kai tsaye da an zo kan ma mutum ya tsaya komi don da mai karya karya guda ha to kaga shi yasa ba ta da sauki gaskiya muna fatan Allah ya kare mu da shi yasa kaga inda mutum zai kiyaye tun da mukaddimar nan ta mai littafin nan na ahadari da yayi ya yi aiki kware da gaske ko tun daga na ya shi ruwa ba na haramun din nan waɗanda ka ji dinna waɗanda a haramun ne ko ya haramu alaihi da kadhibu kaga tun da ita fara ko ko ya haramu alaihi kadhibu ci kare haramun ci saboda muni da ta ita ba fara magana ita sannan dai jiro zuwa alaihi kadhibu wa dai jiro irin su wal hasad wa sum'atuna wa duk dai jiro abubuwan daban-daban hasada sun da kuma riya da bin duk dai ga sunan dai ya jero su waɗanda su ne da makota aiki da sufaye wai kowa ya yi kokari ya zama ya wanke zuciya sai daga wannan kar mutum ya zama yana da wannan cikin rayuwa sai da ya zama yana da suwa to ya riga ya zama da shi da ka zama da ƙarya hasada riya ma'ana yi abu ba don Allah ba da sauran irin waɗanda to shi ne to da mutum ya zama ya zama na shaidan kenan ban da masu ne abin da shaidan yake kwana ya ja mutum da suwa ta inda zai halaka da mutum shi kenan an huta muna fata Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu kuma Allah ya kare mu daga wannan abubuwa to shi ne nan ka gani sai yake cewa haka shi Allah ku sani bai shiri da makaryaci bai shiri da mabandaci kuma sannan kan zawo mai ƙarya mai kekirin ƙarya to sannan sai shi ya ci gaba da cewa ya kawo يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بعث الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أري وما إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد
a shi wannan bawan Allah wannan muminin fa shine da yake gaya masu su fir'aun wadan ga magana kaga nan da yake ce mashi inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzabun Allah bai shi da mabannaci ko makareci dan an ka diba nan annabi Musa dai ba mabannaci bane shi ya ko ba makareci bane Allah ya koshi in ka kula nan wata magana ce kamar shagumi da ce ko menene wanda daga shi fir'aun din shi dai mabannaci ne tun daga shi ya ce aka shi annabi Musa ai aka banna ki daga sa aka shi mutum na biyu kuma makareci ne don gashi ya ce shi Allah kuma ƙarya kai ba shi Allah ba kaga duk ya hada su kenan kaga a takaice shi Allah wannan sifofin na musifun kazzabun din mhm to sannan sai cigaba da ce wasu ya kauni ya ku mutane ku sani wa lakumul mulkul yawma yau mulki ne wa gari ku kurum zahiri na ku masu rinjaye ne ku fira daga bayan kasa kuna ganin kuna da dama kuna da mulki za ku yi abin da kuma ga dama ku wulakantar da mutunan Allah mutunan kiki kuma abin da bai dace ba to yanzu ku kuna ganin kuna da wannan dama kenan shi ne lakumul mulkul yawma ku da yau mulki ne a gari kuna na rayuwar duniya zahiri ku kuna ganin cewa ku marin jayaye kuwa kuna da dama da karfin mulki tare da a bayan ƙasa saboda haka za ku zo ku cuci bayan Allah ko kuma bawan Allah annabi Musa kenan to ku sani shin yanzu in kun ka cutar da wannan bawan Allah don kuna ganin kuna da wata dama a yanzu na mulki faman yansuruna min ba'sillahi wa zai taimake mu ya hana mu ga azaban Allah ya kawo da ita tunu kuma wai ma'ana yanzu in kun wanda dama ku ta ƙarfin mulki kuna ganin kuna da isa kuna damar za ku faɗa wanda in kun kai ba wanda ya isa ya ce ba ai to yanzu in kun kaka to in mun ga ta wajen Allah shi kuma ya kawo azaba sai azabun wa zai kare mu daga ita shine fa manyan surna wa zai taimake mu ya kare mu min ba'sillahi daga azabar Allah in kun ka aikata wannan mummuna aiki ga wannan bawan Allah shine in ja'ana in wannan azaba ta zo mana wai isa ya kare mu ya hana mu gare ta to shine sai yake cewa a to bayan wannan kaga shi yanzu ya musu nasiha kenan kuma kaga nasiha ta gaskiya ga musu in Allah ya kawo azaba nan ba wanda ya sai kare ta in suna ganin cewa shi fir'auna yana ganin mulki gare shi don haka duk wanda ya ta zanna ba wanda ya sai ce komi to yanzu a shi ko Allah madaukin sarki wanda shi ne mamallakin sarakuna gaba ɗaya yau shi ko in ya kawo tashi azaba zuwa gare su sanadiyar sun tuta ba Allah to akwai matsala saboda shi wato kamar yadda karatun da yake koyo shi yadda kaka ji su wadancan bayan Allah annabawa da an kai duk in ka biyo a hadisai da sauran maganganu na malamai sai ka isko duk karatun yana nan kuma so aka yi mu zama ya zama wa'azi gare mu ha kada ka dauka sai annabin Allah da in kan mai za ka samu wannan matsala din duk mutumin Allah wali Allah ya kafa wannan kasa matsala shi yasa ka ji hadisi kuma ingantacce yake cewa man adali waliyan faqad azatuhu bil harb duk wanda ya kuskure ya zama yana ki yana yin kiyayya da wani wanda an masoyi na babban masoyi na wanda ne kaso yace to ku sani wannan mutumin Allah ya ce ina sanar da shi akwai yaki tsakanina da shi zamu yaki kaga kan mutum ya dauka ya sai wadancan annabawa ɗaya a yanzu ka samu wani mutum kiki ba Allah ka zo ka cutar da shi ba shi su ma ka shiga muna fata Allah ya kiyaye mu to don haka shi yasa duka dama Allah yana yin wazi kaga wancan hadisi ne sai ya tabbatar da wannan din da kayan kiyayya da masoyin Allah ba mu Allah mutum kirki to Allah ya ce akwai yaki fa kada azantu da yawa suna fassara ta kuskure wurin nan suna cewa fa kada azantu yana mai izini da yaki ba izini ba sanarwa ce ina sanar da shi cewa akwai yaki fa kada azantu hakika ina sanar da wannan mutum bil halbi da yaki tsakanin da shi subhanallah ka kusa ko tsakan da mala'ika da ai ba yake ko a tuwace mutum da yake tsakanin da mala'ika ai ba zai kyau ba balle yaki da Allah madaukakin sarki wani ba da ce ai ko yaki da da America ba da kyau saboda yaki da Allah to saboda haka a to kaga nan ne ya su ne waɗannan ne abin da suka tabbari kenan su cuce da su shi yasa ya ga musu wannan gaskiya ce ku sani ba wanda zai kare mu daga azabar Allah in mun ka cuce da wannan ba Allah to kaga maimakin kamata ya ce fir'auna ya ji gaskiya marwaki a ce ya aiki da ita to ka san dama shi ba jin abun ba aiki da shi ne matsala dama shi shedan duk da za a karanta ma abun ma sannan zai karasa maka wani wasu wasi daban wanda a za ka yi kaje ka kare ta abu kuma ka juyi da abun wani bangare daban ita gaskiya da ma haka take da wahala shi yasa da an jita to aikin da shi ne aiki shi adda wahala za ka mutum wanda zai juya ta fassara ta bai da wani abin da ba shi to sai fir'aunan malwaki na ce ya kariyo ya gano haka ya kamata sai kuma ya juya abin daban sai ke cewa shine Allah ya kisa qala fir'aunu sai shi fir'aun da sai ya ce kai ku sani wa yana ba jama'a sai magana yace ma urikum ni fa ba abin da nika nuna maku illa ma a rasi abin da nake gani cikin rayuwa ta shi zama alheri aka sha dai musallan kaga shi duwan abin da aka bai ka gane shi wanga mutum da ma mai musu mai wanga azin kotun cikin jama'a sai ne ba kaga mamakin a ce hankali ya dan dawo misali ya dan dan kariyo amma cewa kai kai ni wa ina ganin ba abin da nace maka shi kaga tsara nana cewa ma dai kai shi yana nan kan baka ne bisa ga ɓarnata shi dole sai haka nan din to shine ma'urikum ni fa ba abin da nake gani wanda nake nuna maku illa ma alafaci ni abin da nake gani ga rayuwa shine daidai kawai a dai kashe ne musafuru kuma sai ya ƙara wata magana sai ce ku sani wa ma ahadikum ni fa ba ina shaida ku ne ga komai ba illa sabila rashad ina ina dora ku ne ga hanya da shari'a kaje wai shi da ce ka musu gaita ka san shi wanda amana gaskiya shi duk gane ka kai in zaka dora shi bisa gaskiya ma shi da shi zaka kawo ko wani abu da ba daidai ba to wai shi nan gane ka wai shi ka dora su ga shari'a shi fir'auna ne shi da zai ga aika aika wai shi ne ka dora su bisa ga shari'a shi ne wa ma hadithu ni ba yana shirya da kuka komi ba ne illa sabilar shari'a sai ga hanyar shirya da ka dora kuka shari'a to wa qala allazi amana wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil hazad mithla da'bi qaumi nuhin وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد
to sai ya ci gaba da cewa wakalar to shine sai Allah zai ƙara dawowa kuma yana mana bayani don gani da nasihar da shi wannan mutumin muminin da ya ci gaba da yi sai ke cewa wakalar lafi amana sai wannan wanda yi imani na ci gaba da cewa yana cewa ya komi ya ku mutane ku sani ni inni akhafu alaikum ni ina ji muku tsoron misla yawmil ahzabi misalin irin yinin nan na ranar na kungiyoyin nan na kafirin da an kai can baya ba su ma an gaya masu gaskiya sun kaci aiki da ita an da bayan sun yi sun yi su ɗora su akan daidai sun kaci yarda to ina ji masu tsoron fa kada irin abin da ya same su su ma waɗancan kuma har zo ya same ku yanzu shine inni akhafu alaikum ina jin tsoro gare ku misla yawmil ahzab misali abin da ya samu yin nan na kungiyoyin kafirin da an kai can baya shine sai ce misla da abi qaumi nuhin irin misalin dabi'an mutanen annabi nuhu annabi nuhu kaga ya musu wa'azi duk abin da ya kamata ya musu ya kira su ya gwada musu gaskiya amma ina sun kake aiki da ita ya zama rakin masu kyale shaka nan ba irin abin da su mai na cutarwa ba da bugu akwai sanda za su mai bugun da sai ma ya suma haka kuma shekara 1950 yana ta wannan fama da su kuma bai fasa ba 950 ka kusan ko dai 50 da an kai ana haka na an jiya to amma 950 yana ta wannan fama akwai sanda za su mai bugun da sai ya suma wanda su kansu ma sai sun azama ya mutu bai da rayuwa ƙarshe za su bashi na sai dai daga baya dai kuma irin cikin dare din nan dare yayi dan sai in sanyi ya dan buge shi sai ya dan farfado faka ya sha wahala su matuƙa kwaye da gaske to shine yace to misla da abi qawmi nuhin kada ina abin da sami dabi'a nan mutanen nan annabi nuhu ya same ku wa adin da kuma adawa su ne mutanen annabi hudu wanda su ma aka yi masu duk irin abin da aka yi annabi hudu ya yi baki iya kokari ne wanda ya yi ya yi ya dora su akan daidai akan gaskiya amma ina sun kai ta abubuwa ƙarshe su ne sun ka cidin na aisu a zo ana ce masu wani abu in ba su yi imani da Allah ba za a ce lahira akwai azaba za a yi masu man ashaddu min naquwatan wahi mu karhi za a ce mana wai abamu barazana da wasu azaba saboda su manyan mutane masu ƙarfin gaske su ne Allah yake cewa nan Allah ci lam yaku wa samud allazina jabu sabi wal wafi an zata da alamin can da Allah ya magana adawa wanda yake cewa Allah ci lam yaku la mithlu hafil biladi su da waɗanda Allah bai yi irin su ba ga gari ƙarfi gare su manya ne sosai to kaga ƙarshe Allah halaka da su kuma da iska to shine yake cewa to kawwa ku bari irin waɗanga mutanen abin da ya same su ma ya same ku sannan sai ce wallazi wa samuda da kuma samudawa su ne mutanen annabi salihu kenan su kuma su ma waɗanda su ma sun yi abin da suka yi wanda annabi annabi salihu ya yi nuna su musu gaskiya ya yi ya yi da su amma yana ba su karɓa ba ƙarshe wato shi sakaji ba shi da mai cewa kucin a wanda ga kin gaskiya sai bacewa ko to ai su sun wuce ma bacewa magana bacewa an kai ba ko a to wanda da ya ji shi wutar jahannama ya ga an wuce bacewa ko to su ba magana bacewa bace ba sun wuce bacewa su gaba ɗaya ma tunda su kai tsaye da halakar da su an kai kuma halakar da an kai masu shikenan da sai wuta Allah ya kiyaye mu to shi yasa kaga watan ake so mutum ya zama yana kokarin kwatantawa din to shine wata muda wallazina min ba'dihim yace da waɗanda ma abayan su wato shine sauran al'ummomin da an kai waɗanda bayan su waɗancan mutanen annabi nuhu da adawan da samudawan baki ɗaya su waɗanda an kai bayan su ma duk da su dai to ku haku sani in kuma ba ku zo kun kabi wannan annabi Musa ba to abin da ya sami waɗancan nan su ma yana isa mu kuwa sannan sai ce musu ku sani wa wallahu yuridu zulma Allah baya nufin zalunci lil ibadi ga bayan shi ba saboda haka babu wani abu wanda Allah zai na zalunci ga bayi ne don haka in kun kaga Allah ya ce ga wanda za a yi to ayi haka nan ne in ko ba a yi ba duk abin da ya fi wani sakamako bai zalunci kowa ba abin da ka aikata shi ne maka sakamako da shiya to shi ne wa wallahu yuridu zulman Allah baya nufin zalunci lil ibadi ga bayan shi sannan sai ya ci gaba da cewa wa ya qawmi inni akhafu alayhi يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد
to shine sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da muna bayanin wannan bawan Allah dai mai imanin sai ya ci gaba da ce masu wa ya kawai ya ku mutane ku sani inni a kafu alaikum ina ji muku tsoron yawon tanadi ranar na yawan kira nan da za a yi ranar kiran juna wato yawon tanadi shi ne wai ranar da za a yi ta yawan kira a ran nan din wanda in aljanna suna kiran in wuta in wuta ma suna kiran in aljanna kasan shi an ka je aljanna ba wai irin muna abin da ha gani a nan duniya ba shi ne za a yi lahira ba an wuce wannan domin a lahira ya an kaze dan aljanna yana ganin dan wuta kuma dan wuta mana iya ganin ma'ana yana bukatar gani ne misalin ya zama ina aljanna yanzu sai ga wani wuta misali to in yana da bukatar gani ne zan iya ganin shi da lahira ko mai hira da shi ya kuma yana jina yana jine kuma yana gani yana gani ne kaga na an wuce an wuce abun nan ko video call ko ba magana video call bane kaga kai kana ganin ka video call wani abu ne na bugewa misali ka kira mutum yana ganin ka kana gani ne kuna waya da kai da shi ya to shi na lahara an wuce wannan shi wangana ne kana gani ne yana ganin ka din gashi karara kana magana yana magana ba sai an kara an waya ga kunne ba ba sai ka kara wata na'ura ba shi gashi yana ganin ka kayan kuma kai ba kajin zahin wuta ta ko kadan shi ba jin ni'ima aljanna ta ko kadan insha Allah gogo yawa to shi din ne to kaga ashe a to wannan shine yawar tana da kenan za ka ga sai suna tattaunawa wannan yana kiran su suna kiran ƴan aljanna din su in wuta din suna kiran aljanna cewa duk wanda ya san wanda ya san din ga suna magana yana cewa da Allah dan taimaka man da ruwa kaza kaza su kuma suna cewa na kuku ai Allah ya haramta su ga azzalumai ai kaza ai kaza mun yi su da cikin suratul araf duk ci shekarun baya an jiya haka nan za a yi ana ta kaga ana kiran juna kenan to sannan kuma bayan wannan kaga kuma za su irin kaga su kansu kuma kuma a waɗanda kafirai kaga hadda halakar za su kira ku wanda ala gishin lati da uliyoma suburan wahidan wa da suburan katira kan mako kira halaka guda ko ta kira halaka mai yawa don halaka ta ku ba ta da iyaka Allah ya kiyaye mu to kaga duk wannan kenan shi kuma waɗanda an zana kaga su kuma suna ta kira arzikin da suka samu su kuma to duk dai wannan shine ga nan dai kuma gashi in aljanna za a ci kiran su ma ya ahlal jannati khuludun bila ya ahlal jannati wanda Allah zai kira su aljanna da cewa khuludun bila khurujin za ku dawo ma aljanna wadan ba hita insha Allah shine ko kuma kace khuludun bila mauti za a dawo ba mutuwa su ma yan wuta za a kira su ya ahlan nari khuludun bila mautin ya ku yan wuta ku sani da goma ce cikin hawa da ba magana mutuwa ciki shi yasa aka ce kowanne za a zo da mutuwa gaba ne don a yanki mai san ba a ƙara dawo duniya din yan aljanna za a zo da mutuwa gaban su a yanki ta suna kallo saboda su da matsoro suka ce ana dawowa duniya kaga sun san abin da sun kawai nan bayan wahalar duniya yawa ka sai ta duniya ma wahalar zaka ji ko in ce duk dadin zaka ji in dai kai mumini ne mai imani da aiki na kwarai duk dadin da Allah zai baka na wadata abinci da wadaka so duk abin da haka so to wannan abu matsayin kurkuku yake gare ka shi yasa wata rana aka samu wani bai yahudi sai ya zo ya hadu da wani sharifi wato sharifi ma'ana jika manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi wannan sharifin ya taho cikin manyan sutura hakan nan ya saman doki daga inda kai kasan da yana cikin wadata yana cikin ni'ima shi ko wannan bai hude gashi ya taho ko abin da zai ci gaba ciki ne ma bai da shi ya sai hankali ma gashi na dai kullun da ya zo game da wannan sharifin sai tsaye da shi ya ci a'a ya ce to wai kai in ji bai hude ma ka san su wancan lokaci ka san dawaki su ne kamar yanzu kana da kuɗi ka sai wata jim ko kuma wata kalar sabon yayi da aka yi yanzu su ne matsayin dawaki gare su in mutum na da kudi shine zai sai doki na isa wanda zai rika hawa to shine ya gane cikin wannan irin matsayi haka sai bai hudu ya tsare shi yake cewa shin wai kai wai kai ya za a yi kakan ku ba manzo Allah kiran sallama ya faɗi wata magana ya ce a duniya sijinul mu'min wajen natul kafiri ita duniya ya ce a kurkuku ce ta mu'mini sannan aljanna ce amma ta kafiri ya ce yanzu kai yanzu ne nan haka aka kurkuku ya ce haka a kurkuku yanzu ga ka cikin jin daɗi ga sutura kan ga dokin da haka aka kurkuto ya ce shi kuma ga ya bai da imani kaho da gani amma ga shi abinda zai ci bai da shi haka aka aljannat ito ai kaga shi da gaskiya sai wana saboda shi ya ji an ce aljanna kurkukun mumini shi duniya kurkukun mumini shi kuma aljanna ce ta kafin shi ga ya kaho da ga cikin wahala abinda zai ci ma bai da shi ya sai ya shaba kawai ya sanai same shi shi ko ya ga wannan ga mu'mini ne amma ga cikin jin dadin kuma yace to haka aka yi ko ko balle yace mai a bare da gaske ko ai haka nan magana take ai yace ai abin da aka so ka sani shine yanzu inda zaka tai can lahira sai ka isko irin abin da Allah ya tana dan man jin dadi da more rayuwa sai ka ce ashe ko kuku ne nake da man jin dadin da kike shi ma'ana kai kuma yanzu da zaka tai lahira ka isko musiba da azabar da aka tana dan maka sai ka gano ashe na ka aljanna ce kake nan ne subhanallahi to kaga Allah kiyaye mu to kaga to shine wanda za a zo kowanne daga ciki dan aljanna shi yana bakin ciki kada ya dawo kurkuku gabo tunda kan ja kurkuku je ko abinda bai so a ce ana ƙara mutuwa a dawo duniya wannan kurkuku da ake ciki shi ko dan wuta abinda yake ta gurin a ƙara mutuwa ya dawo aljanna sai sanar duniya koko to shine sai Allah ya sa a zo da mutuwa gaban kowa a yanki ta don a gwada musu ita ma kan ta mutuwa ta mutu yanzu ba magana mutuwa shi kenan an gama to kaga an huta mana kware ku amma mu muka huta mu aljanna insha Allah yau su kaga su ba su huta ba yawa to shine ah sannan duk kaga to shi da yawan tana da ke na ranar kira kuma kamar ga shi ma kai da mutum da ya ko ha umu ko kitabi din nan shi ma kaga yana kira mutane yan wani da kasan da wanda aka hisabi an gaba shi takardun da hanzawa zai zo yana kira mutane yan wani shi mana ce ku zo ku gani yana murna na jin daɗi kamar yadda ka sani yanzu wanda ya ce kare ke makaranta Allah ko da bakin da saboda sakandare da an gane ya kare dole da an so result ai kaga don da an maso yin ran sai gwada mai akwai wanda cewa an so result ne na COE maru wanda shi karshe photocopy ya ciyawa da shi a aljihu duk wanda ya gaba da shi sai gwada mai cewa ya an so result ne ka gani to kaga to kaga misali nan takaddunin mutum ne an gaba shi na makaranta ta da hannu ne rama kenan ko amma yana murna yana gwada mutane kadiba diba na an so result na an so result to wallahi na aljanna da lahira kaga shi yasa mutum zai ci kira yan jama'a yana cewa ha'a muku kitabi din nan yana wuce ku ga ga littafi na kwanta ana gani to duka dai wannan shine wanda shi ma kafin zai rika nashi kira shi ma ya leta ni din nan zai sake din ya nace yin lambuta kitabiya din nan shi ma duka dai kowanne ne zai ta kira to shine ma'anar yawmat tanajud din wato shine wanda za su ta kiran juna ko kuma za su kiran halaka su kafirai da sauransu to shine yake ce musu ina ji muku tsoron azaba nan ta yawmat tanajud ranar kiran juna din ranar kira ya kira nan za a ta yi daban-daban ina ji muku tsoron haka nan wata same ku in ji wannan mu'min da yake ga masu fir'auna sai ya ce shine wannan rana yawmat yawmat tuwalluna ranar za ku juya mudubiri da kuna masu ba da baya wai mana shi ne radda za a zo ta shari'a kiyama ke na hisabi radda za ku zo ku gudu amma ba wurin gudu kuma ko wanda kafin da sinima ina ai wurin gudu ai na mafar ba wurin gudu kuma ba yadda za a yi saboda haka shi yasa kaga saboda shi ta shari'a kiyama in fa an ka zo abin da yake cewa wato in za a yi bayan an tara halitta gaba ɗaya mutane aljanu dabbobi da sauran halitta gaba ɗaya mala'ikun sama ta ɗaya za su fara saukowa kamar yadda ka gani misali a ce za a yaki ko sai a ce abinnan jiragen sama suna sauke sojoji misali haka za su saukowa na tsaka na farko da za su zagaye halitta gaba ɗaya su kewaye a sa halitta tsakiya sannan bala'ikun sama ta biyu su masu sauko sai su zagaye ke kuma bayan waɗannan ɗin su kuma na biyu kaga an samu katanga biyu kenan mako na sama ta uku su masu sauko su kuma su zagaye ke bayan waɗannan kaga katanga uku annan tun daga na har zuwa sama ta bakwai kowane suna zagayewa don Allah ina magana wurin gudu kaga ba magana wurin gudu kaga wanda ya ganin kila an ka ce watan a kora za a kai shi wani wuri da bai na iya zamiya kuma na gefe da bai yiwa saboda haka nan nan watan ba wani wuri wurin gudu to shi ne a watan a ran da za ku juyawa da shi ne ma'ana yawan matuwar luna za ku rika juyawa mudubin kuna masu ba da ba an mauki fil hisabi daga barin wurin da za a yi hisabi ilan na da za a kaku zuwa wuta sannan ce ku sani in kun ka zo wannan rana fa malakum min allahi min asimin ba ku da wani mai hana ku daga azabar allah ranar wa don haka ina ba da shawara ya kamata lalle a zo a imanin nan ba ku da mai hana ku da azaba sannan sai ya ce musu ku sani wa man yuzilillahu duk wanda Allah madauki zirki ya batar fa malahu min hadin ba mai shirwa gare shi saboda haka shi duk wanda zaka faɗa mai gaskiya ba ya da zai ta ba duk yadda zaka yi in ma ba bisa da ba shi ya ga mai ce ma kai an makarancin malu gaba ya huta to ka gani to shi yasa ce to duk wanda Allah ya batar ba ya da zaka yi da shi ya shi da mai yuzilillahu duk wanda Allah ya batar fa malahu min hadin ba ya da wani mai shirwa to shine sai ya ci gaba da ce musu kuma ولقد جاءكم يوسف من قبل مثل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب
to shine sai ya ci gaba da gaba sai ya ce ku sani wada qad ja'akum yusuf hakika annabi yusuf ya zo maku min qablu gabanin zuwan annabi musa kasan shi da ma annabi yusuf kamin annabi musa an kai shi shine watan yusuf bin yaqub kenan fi qawlin amma cikin wani zance wanda an ka ce amira shi wannan annabi musu din ya rayu aka ce watan ila zamanin musa zuwa ga zamanin annabi musa amma dai magana ce mai rauni wannan ne magana da mafi rauni cewa ai annabi musa ba su yi zamani tsakanin shi da annabi yusuf din ba to wannan shine magana ta farko gina wasu kuma sun ka ce au yusuf bin ibrahim bin yusuf bin yaqub wasu sun ka ce ba annabi yusuf ne wancan wanda an ka sani ba a'a wani yusuf ne daban shi jika na wancan annabi yusuf din shi kuma wannan dai an faɗa magana ba wasu sun ka ce wancan annabi su aka nufin shi yaka nufin ai ya zo muku shi ma wasu kuma sun ka ce a'a ba shi ba jikan dai wannan annabi Yusuf dan shi aka ce shi annabi Yusuf din watan yana da wani da wanda ita wannan zari hadin da ake magana da suka yi aure to su haifa da ita sai ya same suna Ibrahim ana cewa shi da ake cewa Afrasim to Ibrahim to shi kuma shi ya haifa wanga Yusuf din shi kuma shi sai an ga ce shi ne yaka nufin cewa ai wannan annabi Yusuf ya zo shi ma annabi ne aka ce shi ma ai ya zo muku mana wannan aka ce shi wacce annabi yusuf da ya zo shi waccan dole ce ta sa an ga sallama gare shi ba don allah ba saboda shi ai kaga tun da akwai karhin isako da mulki kaga dole a yi shiru a kyali to kaga ni amma dai ba su yi bane a can ba to shi ne ake cewa da aka sai ya ce musu wala kad ja'akum yusuf hakika annabi yusuf ya zo muku min qabl tun gabanin zuwa annabi musa alayhi salatu wassalamu ya zo muku bil bayyinati da hujjoji mabayyana ku sani kuma fa maziltu buku gushe ba fi shakkin a cikin kokanto mimma ja'akum bihi daga abin da yazo muku da shiya hatta idza halaka har zuwa lokacin wafati ne duk ku imani da shi din ba sannan sai ce qultum wai sai kuna cewa ai lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula ai Allah ba zai aiko wani manzo bayan shi ba saboda kawai ma'ana ku buku gushe ba shine falanta zalu buku gushe ba kafiri na kuna kafirai bi yusuf da annabi yusuf ba wa ghairihi da wannan shi ba to sai ya ce kazalika haka nan dai ne wato lisla izlalikum misalin wannan bacewa ta ku din haka nan ne yudillullahu Allah yake batar da man huwa musrifun wanda yake mabannaci mushriki murtaban mai kokanto cikin lamarin Allah wanda Allah ya aiko ga hujjoji ga awi ga hidi ƙara amma na shaku shi bai kada lamarin Allah ba to yace haka nan da ma Allah yake bata wada ba shirya ce ta Allah ta Allah ce in ya so shi da mutum mai mai so kuma ba zai shi da shi da ba muna fata Allah ya ce da mu to shine sai yake cewa alladhina yujadiluna alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighayri sultanin atihum kabra maqata بغير سلطان أتيهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك وعند الذين آمنوا كذلك يدفع الله على كل قلب متكبر جبار
a to shine sai Allah madaukakin sarki yace to alladina yace gaba to alladina yujadiluna fi ayati llahi waɗannan da suke yin jayayya a cikin ayoyin Allah bi gairi sultanin atahum ba tare da wani dalili da yazo musu ba haka kawai sun zuce su ne kurum Allah ce kafura baqatan yace ki ya girmama gare su inda Allah wajen Allah ma'ana kin da Allah yake musu ya girmama husan da haka a wato inda Allah wa inda allazina amanu da kuma da kuma wajen waɗanda an masu imani Allah ce kazalika to haka nan dai ne kamar yadda kun ga haka nan ne ya tsaba Allah Allah yake ruhi zukata shine tsaba Allah Allah yake rufewa ala kulli qalbi mutakabbir bisa ga dukkan zuciyar mai girman kai jabbarin watan mai nuna isa cewa shi shine wani saboda haka dole in yayi dole ayi misali ba banna to shine yake cewa to duk wanda yake irin wannan to haka nan Allah yake rin zuciya ta ba sadda zai karba gaskiya din duk da zaka yi wa'azi in Qur'anin gaba da zaka nace mishi ba zai karbe ka ba to shine halaka Allah yake rufewa ala kulli qalbi bisa ga dukkan zuciya mutakabbirin ta mai girman kai jabbarin wata mai taurin kai kwarai da gaske to sannan sai ya ce a wa qala fir'aun sai fir'aun ya ce wa qala fir'aun ya haman ibn li sarhan la'alli a'blughul asbab أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب
to shine sai Allah madauki zake cigaba da cewa qala fir'aun kaga da duwa zanga da aka tunani ana tunanin kamar fir'aun da eh, laushi kai na yace shine cewa qala fir'aun sai fir'aun yace ya hamanu kai ya kai hamanu ka san mun hodi cewa waziri ne ko sai kira shi ma yace kai ya kai haman ibnu li sarhan kai ka gina mana do- ka gina mana wani dogon gini la'alli ablugul asbaba domin in kai ga hanyoyi asbabas samawati sune hanyoyin sammai fa aqdali'a ila ilahi musa don ya tsin kayo Allah na annabi Musa ɗin kai amma dai wayan ni na azun nuni kaziban ina ma zato ma ƙarya ce kai ba ma ba ma wani Allah kai amma duk da haka na a gina mai wani gini mai tsawo wanda zai hawa ya ce ya gano Allah na annabi Musa ya ji abin da ke ciki subhanallah kaga dai Allah na sama dai ashe fir'auna ya sunanta da ko a to kaga shi ya ce Allah yana saboda haka amma gina mai gine ta bisa da ya gano Allah ko to kaji to shine ke cewa haka fa adala ila ilahi Musa wayan ta in gano can Allah na annabi Musa din wayan ni la azunhu kaziban ni ina zato ma ƙarya ce kai a'a to shine Allah ya ce kazalika to haka nan dai ne zuyina li fir'auna su'u amalihi an ga kawata ga fir'auna mummuna ayyukan shi a wasu da an ka an ka toshe shi an ka hana shi an sabili daga barin hanya ta kware Allah ya ce ma kai fir'auna makirci da sharri na fir'auna bai zamo ba illa fi tababin sai cikin hasara kurum saboda haka a sai cikin hasara ma'ana bai da nasara ka abin da yake to da yake lokaci ya sai dai mu gode sai goyi mu gida sauran ayoyi ba su kammala ba amma lokaci ya yi mana fatan da muka yi daidai Allah ya karba muna kurakuran mu kuma Allah ya gafarta muna ya fahimtar da mu daidai ba mai ikon gyarawa dan alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mai zakura baki daya a kuma kayan mu ci gaba da addu'a akwai wani muhimmin sako wanda akwai wani kokari mai girma kwarai da gaske wanda a malam yahuza gidan yamma yayi wanda yayi wata sadakatu jariya mai mai karfi kuma kwarai da gaske wanda lalle abin jinjina ne sosai da gaske wanda yayi man wata gudunmuwa ta sayan littattafai na naira dubu talatin saboda haka ya yi wannan kokari kwarai da gaske kuma kaga wannan abu ne mai matukar muhimmanci sosai da gaske wanda yana da kyau a ce ana yawan malamai da irin ma'almajai irin haka din gaskiya sosai saboda shi karatun wani lokaci ko da an shi din littafin ma shi ma kai ne aiki ne saboda haka aka yi ta sayan littafin ka sayan littafi guda naira dubu talatin dubu arba'in dubu hamsin haka aka yi ta sayan su to kaga misali kuma yanda misali su waɗanda an malaman da irin ma'almajai misali wanda kowa yake da larurori shi ma ne wanda kullum su ma suna da suwa kuma amma duk da haka nan kuma suka ta kuma su sayar da tawa aini ne haka ake ta fama da abubuwan to kaga ashe yana da kyau irin haka din kawai kila in ka ji kana da dama wani tahi na wanda bai wuce naira dubu biyar kila abin da kaga kana ya misali shikenan kana in kai zaka sawa kana da bukatar misali sai a rubuta maka sunan tahin ka ce ka zo ka samu wani malami ka ce ya faɗa ma da tahin da ka bukata sai ya rubuta ma ya baka sai ka sawo shikenan ka zo ka yi ka ayi sarkar jariya wanda mai gudana wanda kaga kuma ba ta karewa duk sanda za a karanta harafi guda sai an ba mutum lada cikin shi to kaga wannan ba karamin kokari bane gaskiya kwarai da gaske a mu daidan gare mu yanzu a ce wani ya sai littafai na naira dubu talatin ya bayar sarka saboda Allah to kaga muna fatan Allah ya saka mai da alkhairi kuma Allah ya karfe wannan hidima kuma muna roƙon Allah ya sa dukkanin abin da yake yi na mana addu'a'i akan su to Allah ya san waɗannan bukatun Allah ya biya su gaba daya kuma Allah ya hore mana mu ma dukkanin kowa ya ba hore mai abin yin wannan hidima din in alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkanin ƴan uwan da suke ta taimakawa da wajen tafiyar da wannan karatu tun daga farko kawa yanzu tun waɗanda suke taimaka da kuɗaɗen da ake ta sayan fetur da ake amfani da shi ya harkar data harkar mene da ake ta fama dai ga sunan dai to kowa dai Allah san abin da mutum ya gudu da masu kawo alƙur'anai da sauransu duka dai to Allah ya karɓa mu kowa hidimomin shi kuma Allah ya saka mu kowa da alkhairi muna fatan Allah ya biya mu da buƙatun rasul zaki da ina jin kona mu to na assalamu alaikum na malam barka da sharwa Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana aka maka lamu ni ne zan je masallacin juma'a ranar juma'a misali to kanin da an sa masallacin sai aka tare sallar juma'a sai na tsaya wani wuri fita sai ko sallar juma'a sai ta tayi na wato mutum ya zo wajen sallar juma'a to ga ka'ida dai kamar yanda yake a sallar juma'a shi yasa an ka ce ba a yanta sai cikin masallacin na juma'a din shi yasa kaga an ka ce shi kai ne masallacin in dai ba a gina shi ko can don niyyar juma'a din ba haka kawai sai ku ce bari mu taro da mai sallar juma'a ba tare da an shi da masallacin juma'a ba to bai halatta ba wannan juma'a ko ayyanta ba ta yi ba don haka in mutum ya zo ga masallacin juma'a kawai shikenan sai ta yi wani mutum ya sallah sai daban to ba ta yi ba bai sallar juma'a ba sau da ka sai masallacin aka so ka ta yi amma sai in ka ta masallacin ne ya cika sahu ya ta biyowa ya ta tahowa har ya kawo in ya kai ina in ya hita har garin ku misali inda sahu ne ya kai ta yi ba matsala amma dai masallaci na can kuma da ka dawo wani gehe kai to ba ta yi ba sai Allah ya sauki tambaya ta biyu malam barka da sharwa malam mace na kai mijinta sallah na'am kwarai kwarai da gaske sosai ai ma yana da muhimmanci duk sanda mutum sallah ta kuce masallaci bai samu ba ya zo sai dai kawai kira mata tashi zo su yi sallah tare da ana haka nan sosai ma kwarai ana masu haka nan kwarai da gaske kuma sai dai iyaka yin za a yi sallah din a sani ba kamar irin yanda za ka yi sallah da kai da wani mutum guda ne in ku zo masallaci ba bayan ka za ka tsaya ba jira za ku yi ba an gane ba jira za ka yi ba kamar da ka san in wadda an mataka da wadda ba mataka misali ba in za su sallah su bi ka to sai da ta bayan ka ku amma ba da su ku jira da kai da ita wannan tana mataka ba amma kwarai da gaske ba ma ya halitta ba ana son ma haka nan kwarai sosai da gaske mhm. musamman nafila ehe.
tambaya ta uku akan maka lahu ina sallah azhar na yi raka a biyu kafin in zo na zaman tafiya sai wani ya kira wayata sai na mance wasu wasu ya kama ni na yi raka a hudu to bayan na zo na na sallah ne sai na baji sai sallah ta ta ko ko kafin ke yau okay to ma'ana kenan ga alama misali bai zama tsakiya ba kenan ko yawa saboda haka to kaga shi yasa aka cewa da mutum yanzu ki kashe waya ce ko ko yanzu kisa sahal misali shikenan ka kyale can ba ba ce an kai sai ka tsari ba wai an kira ka balle kana sallah ga kaida wannan ne dubai ba zaka ga su bayan Allah nada su in su ne da suka sallah bisa ga alkaki zuciya da aka cewa fafar riqal baka mina duniya wa fi hadin nan ka kaka da zuciyarka daga duniya da duk abin da cikin ta gaba daya wasta gilbi maraqabati maulaka Allah ya tusalli li wajhi gana tu cikin alari do ayi shi ko yace ka kaka zuciyarka dawo duk da duniya da abin da cikin ta gaba daya to amma yanzu sai gashi an kira ba sai mutun ya ya sani an kira ku shi zaka ga su bayan Allah da sun kai nada akwai wani malami da yake cewa abun najibi suhura warji ba Allah shi wani matsala maruri ya samu yayi ruwa kwarai da gaske ana so a mai sakiya amma bai yadda ya kiyarda an yi an yi kuma gashi babban malami ne ana jin nauyi ana jin koyin a ce kuma a zo a rike shi a mai sakiya sai kashi mata ta ce a to a yanzu a bari sai ya ta wajen sallah sannan a mai sakiya sai zo yana sallah sai an ka zo an ka mai wannan sakiya sai da ya gama sallah sai ɗakunan ya gadu sutura ce ta ɓaci da wannan ruwan na maruru sai ɗakunan shi bai ba sa yi ba wai saboda yana can gaban Allah yana gana da Allah wai bai sa mai sakiya ba subhanallahi to karshe kuma shi kai kana ga maka ya ji daɗi sai ta faɗa shi kullum yanzu ya zo yana gaban Allah yana gana da Allah zuwa sabai najisa a bata shi da najisa shi damuwa ta ma a bata shi da najisa yana gana da Allah to kaga irin wannan kaga wanda ko ka kai mutum jiya sai ya ja wai ka ji kiran waya ba sai mutum ya sani kaga abin gaskiya ga kaida bai kamata a ci mutum a kira waya ba kuma amma wai yana kula da wannan din ba abin da aka bukata inda an kira kawai shi ke take tabbata kuma sai ka kai sannan sannan ka kira wanda ya kira ka din shikenan saboda kuma sannan ga kaida wannan sallah ta shi kuma sujida qabliya zai ba badiya ba qabliya ce saboda dama an rage yayi saboda bai zama tsakiya ba kaga bai zama ba bai karatu tahiyar na cikin ba bai zama ga karatu tahiyar ba yawa malam fiki kuke da kuka kan saboda ka duya basu saboda haka kenan sujida qabliya ce zai yi ba badiya ba insha Allah ya samu dace insha Allah tambaya ta karshe to shine abin da suke cewa dan sallolin da ake na nafila na nafila da dare sai an fi samu guda su ma yana yi na'am a sallon nafila na dare sai mutum bai samu damar yi ba ai in dai alfijir ya hito shi kuma ba a magana wata nafila lokacin da alfijir ya hito in ba in ban da rakata alfijir ba a yin wasu sallolin nafila sai rakata alfijir su kadai saboda haka ba a yin su sai dai kurin dai mutum ya yi sallar rakata alfijir sannan sallar asuba in wata nafila ya kaso yayi to sai ya bari sai dai in da rana sannan ya tashi ya sanar da zai yi amma dai ga wani lokacin da alfijir ya hito to ba a wata nafila shikenan sai waɗannan sunan mutum shi kenan ko to ma da lati Allah ya samu dace Allah ya mana jagora muna fatan dukkanin abin da muke karantawa daidai Allah ya mana jagora kurakuran mu kuma Allah ya gafarta mana don alfara manzon Allah sallama muna roƙon Allah ya ba mu dukkan alkhairan da a cikin wannan wata Allah ya ba mu dukkanin abin da yake bayarwa a cikin wannan wata ya karɓa mana ibadun mu baki dai sai mu daga cikin bayan da yake watawa don alfara manzon Allah sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله